mu ba mu yadda da aqidarsa ba ba mu yadda da cewar ya taimake ka ba kuma ba mu ga biyayyar da yi maka ba shi da irin sa alaba ba kuma sannan mai girma gwamna sauke Ibrahim Kankaro PPPS an kawo DIGs an kawo AIG an masa kishiyoyi da haka ba shi da tasiri bayan yau maganar kotu ake yi har zuwa yanzu da muke maganar nan da kai babu maganar tafiya kotu nan ba su je ba ba mu gansu ba ko muna ta bibiyan abin har zuwa yanzu su ma kansu manyan manyan kwankwasiyan sun tarwatse daga inda ake
Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa a cikin wannan shiri na hangen dala, wanda a wannan rana ni Muzammil Ibrahim ya kasai zan jara gamar wannan shiri, wanda kuma a tare da ni akwai abokin aiki.
Abdulkadir Yusuf Gwarzo.
Cikin nufin Allah za mu gabatar da wannan shiri tare, domin ka muku yadda take kasancewa dangane da lamuran siyasa a faɗin Najeriya da ma jiha baki ɗaya. Abdulkadir barka da wannan lokaci.
Yawa barka dai Muzammil ya kuma Kataniya.
Wallahi gashi ni ta zafi ma nake kasan ana zafi sosai.
A gaskiya zafin kan yana da yanayin yayi yawa sosai na zafin.
Wallahi shi yasa ake ta faɗa cewa ya kamata a rika shan ruwa kuma na kai ma fa kamar baka sha ruwan nan.
Ai kafin ma na zo ma sai da na jika jikina ma sannan kuma na sha ruwa. Yana ɗaya daga cikin abin da likitoci suke faɗi.
Ledar ruwa nawa kake tsotsa a rana ne?
To akalla dai nakan sha guda uku ne.
A ka gaskiya kai ƙasa ya kamata ka sha goma sha biyar ko goma sha uku haka.
to idan na sha goma sha biyar ba za ta shawo a jikina ba.
To haka ake so ai. To alƙar Allah ya kyauta kuma Allah ya ba mu wucewa lafiya.
Amin amin.
Ka san al'amuran siyasa suna ta ɗaukan sabon salo musamman ma da aka kafa sabuwar gwamnati aka wuce wancan yanayi.
Musamman ma dai a wannan sati siyasar ta ɗauki zafi sosai.
Wato kana batu hatta na mataki na tarayya ma abubuwa sun sauya.
Ƙwarai da gaske dan in baka manta ba kusan ma a jiya ma kusan abin da ya fi kamari a cikin harkokin siyasa shine wannan maganar man fetur ɗin ko janye tallafin man fetur.
Kwarai kuwa wannan ya ja hankali ko da dai gwamnati ta ce ai ba yanzu ba a zuba mata ido dai a gani.
To sai mu zuba mata idan mu gani ko me za a yi a nan gaba.
To ka san yanzu abin da yake jan hankali kuma shine batun wato rigima tsakanin ita hukumar zaɓe ta ƙasa da kuma jam'iyyar PDP.
Eh inda shugaban kwamitin wayar da kai akan katin zaɓe wato Mr. Faustus Okoye ya ce ba za su yi jayayya ba Wato ka san tunda fara ita jam'iyyar PDP da ta garzaya kotu dan takarar shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar kotu ta ce lalle lalle INEC hukumar zabe ta ba su kayan zabe su je su yi amfani da shi a matsayin hujja.
To ita dai jam'iyyar PDP dai tana so ta yi amfani da wannan ta kalubalanci wato zaben shugaban kasa.
Alƙalar sai dai mu mu ce ka san ita shari'a mace ce da ciki sai abin da aka gani ta haifa.
Alabashi dai sai dai mu jira mu gani me za ta kasance a nan gaba.
To bayan ka san ita ma wannan ƙara da ɗan takarar shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar ya shigo a nan Kano ma fa an tashi da wata sabuwa wa'in ji mutanen caca.
Eh to gashi Abdulkarim Abdulsalam AA Zaura to ya shigar da ƙara kotu.
Kana magana AA Zaura kenan wanda na jam'iyyar GPN wanda ya takarar gwamna a jam'iyyar PDP a wannan zaɓe da aka yi.
Wato inda ya kai ƙarar gwamnan Kano da hukumar zaɓe.
ka san shi ma ya ce bai dade da aka yi zaɓe ba akwai abubuwan da aka tattafka wanda ba su gamsu ba an tafka maguɗi kamar yadda suka faɗa.
wannan maganar inconclusive din nan fa ta babbaya da ƙura muzammil ai ba ƙura ma ina ga ta babbaya da duwatsu za a ci tun daga shi ana kai kara daga wannan sai wannan me da menene kuma ya bukata a kotun mai sauraro zai so ya ji ka san shi lauyoyinsa shi Abdulsalam Abdulkarim ya zaura sun ce sun shigar da wannan kara ne suna kalubalantar gwamna Ganduje cewa ita kotu ta bayyana cewa gwamna Abdullahi Umar Ganduje bai ci zaben gwamna ba ka ji bukata ta farko wata sabuwa kenan eh kuma gashi a hannu guda ita hukumar zabe shi ta bayyana shi ta zaben gwamna sannan kuma to ai ka san duk kotu ake garzaya shi ma yanzu gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya tattara lauyoyinsa fa ya ce zai tunkari duk wa'annan abubuwa zai tunkari kotun kenan a zai tunkari masu kalubalanta sa a kotu to shikenan abinda zamu mu jira mu gani to bukatar su ta biyu shine eh zaura sun bukaci bayan kotu ta gamsu ta bayyana cewa gwamnati Abdullahi Umar Garin Duje bai ci zabe ba a bukata ta farko kenan a bukata ta biyu kuma a sake sa rana ai zaben gwamna kusan zaben ne dai da na fuskanta ba su gamsu da zabukan da aka yi gaba ɗaya na gwamnan ba daga na ranar 23 ga wata kenan da kuma na ranar 9 ga watan Maris.
To wannan shine dai roƙon da shi lauyan sa yayi a barista Ibrahim Sale Abdullahi a gaban kotu.
To amma ina jin ai kana da muryar barista.
Eh kwarai barista Ibrahim Sale Abdullahi lauyan jam'iyyar GPN mai kare Abdulsalam Abdulkarim A Zaura ya maganta akan wannan gaba.
To sanya mana muryar tasa sai mu ji mu da masu sauraro.
In shigar da ƙara na ɗan takarar gwamna a jam'iyyar Green Party of Nigeria, Abdulkarim Abdulsalam Sale Zaura wanda yake challenging din wannan election din da aka yi na tara ga wata da kuma 23 ga watan Maris wanda ya wuce wanda muke fada ita tribunal akan cewa wannan zaben an yi shi ba bisa ka'ida ba an sai ƙuri'a ya yi hargitsi an yi abubuwa kala-kala a ciki wanda doka dokokin zaɓe ba su yarda da waɗannan abubuwan ba kuma muna tabbatar da mutane cewa wannan ƙarar tamu ƙara ce nagartacciya wacce kuma muke sa ran za ta sa gaba ɗaya a nullifying ɗin wannan election ɗin na jihar Kano gaba ɗaya domin a zo a sake sabon zaɓe wanda yake sashi shi wanda al'ummar jihar Kano za ta iya yadda da shi kuma za ta karɓe shi.
To kaji barista Ibrahim Sale Abdullahi lauya mai zaman kansa mai kare ɗan takarar gwamna a jam'iyyar GPN Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura.
To daga nan Kano din ai sai mu garzaya jihar Kaduna ko?
Eh, amma kafin mu je Kaduna fa, ka san ana batu ne na shari'a da a wannan gaba Bashir sanata dan jam'iyyar PDP ne shi kuma kwankwasi yake. Ka san PDP dama ita ma ta garzaya kotu.
Suna kalubalantar zaben da aka yi shugaba na gwamna.
To ya ce ai ko me za a yi? Su ne da nasara.
To sanya mana mu ji bayanan da yake yi.
Hakika muna godiya da Allah yadda yake taimakon tsarinmu na kwankwasiya yake kawo mana ɗauki wanda a karo na farko mun shiga zaɓe mun ci zaɓe excellency Abba Kabir Yusuf ya samu rinjayen ƙuri'a a takarar gwamna da aka yi wanda kuma yanzu haka ana kotu to muna kira da alƙalai da su tuna cewar Bahaushe na cewa gaskiya ta fi kwabo kuma ga abin da ya faru da CP wakili a jihar Kano ya rike gaskiya ya tsare amana ta dukiyoyi da rayukan al'umma hakan ya ɗaga darajarsa ya zama da cewar duk duniya ana girmama shi ana darajta shi ɗan ƙasa na gari ne don haka da ɗan PDP da ɗan APC da ɗan wanda baya jam'iyya ma din nasa ne da haka shi burinsa shine a kiyaye rayuka da dukiyan al'umma kuma wanda mun shaida a zaben da aka yi na ranar tara ga watan uku a jihar Kano ko kiyashi ba a taka ba amma da aka gusar da shi aka zo aka yi maye fake da agana sai gashi a zaben 23 ga wata sai gashi babu irin balahirar da ba a yi ba a jihar Kano kamar ya aka gusar da shi a to an ture shi gefe an mai kishiyoyi an kawo DIGs an kawo AIG an masa kishiyoyi da haka ba shi da tasiri abinda nake so na gaya maka a nan gurin shine a jihar Kano Abba Kabir Yusuf shine gwamna mai jiran rantsuwa 29 ga wata cikin yarda Allah kuma muna gaya wa al'umma shari'a ma ba sai an yi ba domin kowa ya je ya huta abinda muke jira shine kawai Supreme Court ta rulin hukunci a abin da ya fara a Osun a zaben sanata a Deleke domin kotun farko ta ce PDP ta ci zabe saboda maganar inconclusive is unconstitutionally kotu ta bi da suka je appeal appeal ta kuma tabbatarwa da jam'iyyar mu ta PDP nasara da haka yanzu Supreme Court tana tabbatar da nasara abin da ya fara a Osun shine a Kano domin da Kano da Osun din Najeriya ce da haka ba lallai sai an yi shari'a ba don mu ba mu ma gazgata inconclusive ba saboda baya cikin doka ba a san inda aka samu ba kalma ce ta sarrai da son zuciya aka kawo ta da haka kowa ya fito ya kai kayansa na rantsuwa a dinka masa farar shadda ya sai jar hula ya sai bakin takalmi domin Kano abba ake jira kuma abba shine gwamna mai jiran rantsuwa da yadda Allah To kaji Bashir sanata sakataren kungiyar nan ta kwankwasa kawai wanda yake cewa an an je kotu mali sune da nasara.
Dan shuhada un kwankwasiya kenan ba?
Gaskiya ne. Tuna ga sai magarza ya Kaduna ko dai kana da yan uwa a cikin da yanzu.
A'a ba wai yan uwa bane ba abin da naji ya daure min kai bayan gama zabe da aka kuma gwamnan ya rushe majalisar zartarwa sa yau.
Eh amma ina ganin kamar bisa al'ada ne dama duk sanda aka kafa sabon gwamnati ana sauya tsarin yadda gwamnati take tafiya wala Allah in kana da rabo kamar kai kaga sai ai ma kwamishina to ai akan tsinci waɗansu daga ciki wanda suka bada gudunmuwa a tafiyar amma kuma gaba ɗaya muka da an ce a soke ko daga baya za a dawo da su yanzu da za a ce an kai ka Kaduna an baka kwamishina labarai shikenan sai ka sallama da hangen dana sosai ma kuwa ka fi bada gudunmuwa a can ku bada gudunmuwa a jihar Kaduna To Allah ya kyauta. To a daidai lokacin da gwamna Malam Nasir Yan Rufa'i ya rushe majalisar zartawa to mu dawo nan jihar Kano. Ka san tana ƙara ɗimi fa.
a kanan ba?
Eh musamman da suke wasu suke ganin gwamna Abdullahi Umar Ganduje da aka bayyana shine ya ci gwamna akwai waɗanda ba su taimake shi ba.
Eh kamar irin suwa da suwa kenan?
Ka san rigimar ta yi zaɓi musamman a ƙaramar hukumar Kumbotso da 'ya'yan ƙaramar hukumar suke fitowa suna cewa akwai wani ɗansu Honorable Hamza Buhari Bakwana shine mai ba gwamna shawara akan al'amuran siyasa.
a ji wannan daga bakin mu sanya mana muryar shi wanda ya faɗi wannan kalmar da bakin nasa dan lami baban komanda ne yake cewa yayi wa gwamna dungu dan haka suke ganin bai kamata ma su gaba da tafiya da shi ba wato ni abin da yake bani mamaki na mai girma gwamna kin ga gwamnan nan kadimul islam mutum me wanda al'umma suke so yau idan aka waye gari mai girma gwamna ya fito shi kadai a wannan motar da kwamboyi motarsa da shi da dubuti sai ki ga al'umma an cika ana te masa shewa ana jin daɗi amma muddin ishigo doguwar motar nan saboda su ba kwana zaki ga al'umma ba sa nuna karsashi a gurin gwamna ba sa daga gwamna hannu ba don wani abu ba saboda su ba kwanan nan gaba ɗaya sun tare abubuwa ba su taimaki al'umma ba ki duba fa haka kawai bawan Allah nan ba kwana ina shi kauna audu babu gaira babu dalili ya dan dima mata duka yanzu kuma ba a yi komai a cikin jihar Kano ba yanzu ya waye gari ya ce wai kungiya wai guda dubu to kungiya guda dubu ya kamata mai girma gwamna ba kwana i nemo maka wace kungiya da wace kungiya da wace kungiya i zayyana maka i zayyana maka kuma shugaban kungiyoyin nan kuma kada ka sake ka dau kayan aiki ka bawa ba kwana domin ba kwana mu ba mu yadda da aqidarsa ba ba mu yadda da cewar ya taimake ka ba kuma ba mu ga biyayyar da yi maka ba shi da irin sa'ala ba kuma sannan mai girma gwamna sauke Ibrahim Kankaro PPPS domin fanaliti da aka bashi ya zubar sauke kwamarin Muhammad Garba bai san ward nawa ne a karamar hukumar birni ba kuma ya ce dan karamar hukumar birni ne kuma mukamin na karamar hukumar birni ne Baban kwamanda anya mai sauraro zai yadda da wannan bayanin da kake duba da duk mutanen da kake taba jajirtattu ne masu yi wa al'umma hidima ne.
to shi yanzu wannan tsohon kansila ba kwana kansila ya taba yi wace gogewa ce da shi da za a dau wannan kujera a bashi ai ya kamata a samu gogagge wanda i gogayya ba wai ka zo kana ko kayi wa'azi a baya ko kayi menene a baya wannan duk wani abu ne ba gogewa bane na aiki amma gogagge muke so a samu amma wannan mutane biyu ba mu ji daɗin abin da kuka zo kuka faɗa jiya ba domin al'umma ba su ji daɗin wannan abu a cikin jihar Kano ba su Hajara Khalid da Ibrahim Soja wannan al'umma ba su ji daɗin wannan kalma da kuka faɗa ba akan ba kwana domin me yau ba kwana izo i nemo mutanen da ite maka a kumbotso shin mutum nawa ba kwana ya samu wa aiki shin mutum nawa ne wanda i kawo su aka ci zaɓe akwatin safa ba kwana bai ci ba kamar yadda PPS bai ci ba kuma shinan yaɗa labarai an samu ƙuri'a ta shugaban ƙasa guda uku shin ka zo ka yi wannan bayanin wannan zaɓe da aka ci na akwatin ka idan da al'umma kumbotso akwai wani wanda ba kwana ya kyautatawa ya zo ice yau gashi ya kyautata masa ko al'umma karamar hukumar binni da ice yau su PPS su kuma da Muhammad Garba sun taimake su su zo su faɗa ko kuma al'umma fage idan da wanda yau aka ce Ali Baba ya taimaka ko ya ɗau ɗan wani ya kai shi makaranta To kaji dan lami baban kwamanda kenan na jam'iyyar APC.
kasan su ne masu rungumar transformer ba a siyasa To Allah ya kyauta.
to sai dai da yake ana batume na tunda an kafa gwamnati abdulkadir akwai bukatar mutane suna cewa to a tuna fa da su Eh tunda ma naga mutane suna ta kai mu baya a bada neman iri.
wannan kana magana akan kenan baban tati ikon Allah garko na jam'iyyar APC daga yankin Kano ta Kudu Ko shi ma SA din za a masa ne dai ba mu sani ba.
a ya ce tunda dai yan ƙauye sun zaɓi gwamna Ganduje to ya kamata a saka masa da tagomashin alheri To amma baka ganin maganar da i ba bukata shi ma ike nema ba?
yana bukata ne akan jagororinsu masu wakiltar su waɗanda suke samu alherin sa kai musu a ci gaba da tafiya da su To kamar suwa da suwa ya bayyana kenan wanda za a ci gaba da tafiya da su din.
kaji a bakin sa To sanya mana shi.
a madadin kafatanin mutanen Kano ta kudu da mutanen hayin gada ga baki daya muna kira ga mai girma zababben gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje OFR Kadimul Islam ya duba wahala da irin halaccin da mu mutanen ƙauyuka muka yi masa idan an tashi yin zubin gwamnatin nan manya-manyan kujerunmu a mayar mana da su kuma a ƙara mana da wasu misali mutane irin su kwamishinan ayyuka injiniya Aminu Aliyu Udil mutane irin su Yahaya Adamu Garin Ali mutane irin su Baba Naziru Sarina irin bautar da suka yi a harkar nan da yadda suka debo dukiyarsu suka zuba a harkar nan magana ta gaskiya wajibi ne gwamnatin jihar Kano da mai girma gwamna su kalle mu mu mutanen ƙauyuka a saka mana da irin halaccin da muka yi a wannan lokacin wannan shine zai ba mu ƙwarin gwiwa kenuwa mai zuwa mu fito mu ƙara jajircewa mu taimaka wa wannan jam'iyya sannan maganar manya-manyan ayyuka na raya ƙasa mai girma gwamna yanzu lokaci ne da ya kamata ka sakar wa ƙananan hukumomi na ƙauyuka kuɗaɗe wanda za su zo su yi mana ayyuka ayyuka na alheri misali ayyukan tituna fida road ayyukan gine-ginen kwalbatoci ayyukan gine-ginen masallatai da duk abubuwa na alkhairi a cikin lungo da sako na ƙauyukan jihar Kano gabaki ɗaya wannan lokacinmu ne kuma ya zama wajibi a fito a taimaka wa mutanen ƙauyuka to alƙalar kaji baban tati ikon Allah garko na jam'iyyar APC mai wannan roƙo To an kammala dai zaɓuɓɓuka Muzammil kuma gashi mutane suna ta fito da buƙatu da dama. Me i saura a yanzu?
kamar ka shiga raina wato wannan tambaya fa ita muka mika wa shehin malami malam Ibrahim Khalil ya kuma ba mu amsa Shi ma yana ɗaya daga cikin mabukatan ne ko kuma a'a.
shehin malami ai ka san ya rike mukami fa a gwamnati kuma ya sauka kuma aka koma dai masallaci ana bada fatawa ai su waɗanda aka zaɓa sun riga sun yanke kansu da kansu don haka sun ɗauki wuka da kansu sun yanka kansu da haka kawai abin da ake saurara a gajiniya zuba dalili dukkansu kamar shugaban ƙasa ya yi furce-furce na cewa za a ga sabon canji za a ga kaza za a ga kaza za a ga kaza za a ga kaza za ka yanzu abin da yake gaban mutane su sa ido su ga waɗannan abubuwan da ya ce za a gani a gansu ɗaya kenan abu na biyu shine cewa ƙorafi da mutane suke da shi daga cikin ƙorafinsu dai shine mutanen da suka fi kowa ba da goyon baya da gudunmawa a kan tafiya suna ƙorafin cewar ba a yi da su to yanzu ya kamata a sani cewar lokaci kenan yanzu na ƙarshe da ya kamata a faranta musu rai abu na uku shine yankin arewa sun daɗe suna ƙorafi cewar duk wani zance da ake yi na fatan za a yi musu kaza za a yi musu kaza ko ana kan kaza ko ana kan kaza to yanzu shine lokacin da za a tabbatar musu da wannan abu abu na hudu shine halin da ake ciki a a zamfara da halin da ake ciki a hanyar zuwa abuja da ragowar abubuwa makamantan waɗannan abubuwa da kowa ya riga ya san su to ya kamata mutane su ga canji na gaskiya sannan abu na biyar shine cewa akwai bukatu da kowaɗannan mutane da suke jin cewar suna son gwamnatin tarayya ko suna son shugaban ƙasa muhammadu buhari sun je sun kai ƙorafe-ƙorafensu a rubuce suna so su ga irin wannan abu na shida shine 'yan siyasa da suke kukan cewar a gwamnatin babu 'yan siyasa a ciki to da haka yanzu za a zo a ga za a zuba 'yan siyasa a ciki a manyan mukamai ko babu abu na bakwai kuma mukamai masu nauyi masu karfi an sa su arewa mukamai masu nauyi masu karfi an sa su a kudu to amma wasu suna ganin sakamako kamar su a kudu amma a arewa ba a ganin wani sakamako na a zo a gani to yanzu za a sa ido a ga wannan su ko ragowar zababbu da aka zaba to an riga an yi zaɓe abin da kawai ake nema daga wurinsu shine adalci da rashin nuna bambanci da kuma su gode wa Allah sannan kuma su yi taku wanda zai nuna ba ƙarya suke da abin da suka faɗa za su ba da gaske suke.
wani sai ce kamar yadda hausa sukan ce idan kai ya ɓaci duk gangan jiki ta faɗi wancan mutane da aka ba mukamai masu tarin yawan arewa za su iya katabus idan ba su da ƙwarin gwiwa daga sama da su?
eh to ai daman wannan gaskiya ne kifi idan zai riɓe da kai yake riɓewa kuma wani lokaci sai ka ga cewa yanzu abin za a sa ido a gani shin abin da shehu shagari ya faɗi Allah ya ji kansa a matsayinsa na wanda ya shugaban ƙasa cewa duk wanda bai yi wani abu a shekara hudu ba to shekara hudun ga ma ba zai wani abu sabanin wannan ba yanzu abin da muke so mu gani da maganar da shehu shagari ya yi Allah ya ji kansa da kuma abin da waɗanda suke kai za su yi za mu ga waye zai tabbata akan abin da ya faɗa shi ne daidai To kaji Malam Ibrahim Khalil da waɗannan kalamai nasa masu matukar muhimmanci.
To mu dawo sauran batutuwa na siyasa inda ake ta soke-soke inda za mu fara da Musa ɗan Zaria.
Kana maganar babban hadimi ga wato kwamishinan raya karkara kenan kuma na jam'iyyar APC wanda a wannan gaba ya shigo ne na mamaki tare da jazantawa wai 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar PDP da suka ci a yanzu haka. Ya ce wai har da su ake kai su kara. To in dai haka ne su jira su gani allura fa za ta tono garba.
To wace garmar za ta tono kenan?
To shi da kasar rigima ce tsakanin PDP da jam'iyyar APC ko kuma kace kwankwasiya da gandujiya.
Mu sanya murya shiga masu sauraro.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zuwa ne in jajantawa yan majalisu da aka zaɓo su wai a jam'iyyar PDP kwankwasiya in jajanta musu dangane da ibtila'i da wuta ta gangaro su ta ciwo su ga dangadan ta taho wannan wata irin wuta ce ta ciwo su to na farko dai laifin abu ne ke nema ya shafe su kar ka manta a kwanakin baya wata kotu a nan jihar Kano ta tabbatar da cewa zaben da aka yi na fitan gwani ko kwance primary election da kwankwasiya ta yi ba daidai bane aka tafi kotun Kaduna suka daga kar aka ce kuje to wannan dalilai muke kyauta zaton wannan kotu mai albarka za ta yi abin da ya kamata duba da yanayin yanda ba a yi wa mutane adalci ba ita ce za ta ciwo su domin domin zaben su ma ba a yi shi bisa ka'ida ba mai sauraro fa zai ce a ina ka ji wannan zancen hadda ka zo kana magana akan sa to na farko ai mu yan siyasa ne kuma abin da nake jawo hankalin al'umma da suka fake da cewa wai a nan Kano sun shigar da kara cewa ba su yarda da zaben mai girma gwamna ba to ku da ba ku da dan takara ina ku ina maganar cewa ba ku yarda ba bayan yau maganar kotu ake yi har zuwa yanzu da muke maganar nan da kai babu maganar tafiya kotu nan ba su je ba ba mu gansu ba ko muna ta bibiyan abin har zuwa yanzu su ma kansu manyan manyan kwankwasiyan sun tarwatse daga inda ake domin babu ma maganar zuwa kotu to duk da suke maganar kara dan haka muke jawo hankalin al'umma wannan maganar kara da suke ta nan Kano Kano to gafa wuta wuta ga dangadan ta taso za ta yi awon gaba da kujerun yan majalisun jiha da shi kansa wanda ake ikirari zabe domin an zabe ba misala ta cewa rashin ingancin zaben sa shine ya shafa wa yan majalisu na kwankwasi da aka zaba wannan abin ka jajanta musu ne wannan zance da ka zo da shi me alaka sa da yan majalisun da aka zaba a jam'iyyar PDP to na farko dai ai magana aka ce jam'iyya zaben gwamna kuma gwamna a jam'iyyar PDP kwankwasiya su ma kaman yanda aka yi kama karya a zaben primary election da ake magana wai an yi su ma haka aka yi wannan dalilai yasa wutan abba za ta shafe su wani abin ka jajanta musu ne a wannan gaba nake kiran su kaga kenan kenan waccan alkunu da aka dinga yi ta yi amfani ga lokacin ta yayi mu mun samu nasara a zaben gwamna mun kada abba su kuma ga wuta ga dangaren ta ciyo su akan waɗannan kujeru za ta yi awon gaba da su kada fa ka manta fa zancen fa yana kotu a bari a ga abin da ita kotun za ta yanke tukunna kafin kai magana a ai ni ma ban shiga hurumin kotu ba ko ban yanke hukunci ba domin ba a layi na bane magana da nake mantar da al'umma akai ake ta kotu kotu shari'a mai girma da tabla Umar Ganduje ga wuta ta ta ciwo su abba ba dan takara bane damun a baya an dade ana faɗe wanda honorable commissioner Musa Ilyas Kwankwaso yake ta faɗe abba fa damun Kwankwaso ba so yake gwamna ba dan haka ya kakaba ne domin a bare ga baki ɗaya a faɗi domin abba ma'aikacin sa ne su koma can Abuja ya takabar da albashi wannan ta tabbata honorable commissioner baya duba wannan gaskiya ce gashi ta nuna wannan wuta abun gadan gadan ga ta saboda haka ina kira ga yan kwankwasiya to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai abin da hali yayi To kaji Musa ɗan Zaria ɗan jam'iyyar APC da waɗannan kalamai nasa.
Allah ya kyauta dai wannan kalamai nasa dai ma ce to mu jira mu gani To mu leka karamar hukumar Gwala mana ka san ita ma fa ta ɗau zafi fa musamman ɗan takarar gwamnatin jam'iyyar PDP a nan yake.
shi Abba Kabir Yusuf kenan Kwarai kuwa sannan shugaban jam'iyyar APC kuma Honorable Abdullahi Abbas shi ma a ta yake to tana ɗaukan zafi. To da alama dai har yanzu kura ba ta lafa ba.
tana ta ci gaba da turnikewa Kwarai kuwa domin a wannan gaba ne muka samu bakoncin Muzammil Ibrahim Lulu ɗan jam'iyyar PDP Kwankwasiya wanda ya shigo yana cewa ya ji 'yan jam'iyyar APC suna cewa wai akwai Honorable Audu Diddiga wai ɗan gandujiya ne wanda ya ce a ko kaɗan Honorable Audu Diddiga Kwankwasiya yake.
to an ce ka sai idan ka ga kare na shinshina takalmi dauka zai A- To ai ya ce wai farautarsa suka ce suna yi wai sun farauto shi. Don na ji yana da girma shirwa bata iya ɗaukan sa. ba.
to amma farautar ai a siyasa ba laifi bane ba dan an farauto babba irin wannan To bara dai mu ji Muzammil Ibrahim Lulu da abin da ke tafa da shi.
Audu da diga na kwankwasa ne, audu da diga na Abba Kabir Yusuf ne. Abin da Abba Kabir Yusuf ya wa audu da diga a siyasance lokacin da Abba Kabir Yusuf yake kwamishina na wak ya ba audu da diga kwangila, ya ba shi interlock, ya ba shi trainers, amma ku ko bai kuka bata wani SA to audu bai girmi SA ba, audu SA goma sha biyu ne da shi a karkashin sa yake biya su. Magana ake da shi audu idan ya san yana da yaransa yana da mutanensa da aka danne wa haƙƙinsu zai fito ya zaga ya nema musu haƙƙinsu amma ku ce wai audu kaya yara ko Abba Kabir Yusuf wai kun janye shi to shi da mai ya ce as as as ku karata Me yasa ba a ji Audu Diddigan ya zo ya ce na ku bane sai da ku la wannan ai ka diga abin da nake so gaba lokaci da demokuraɗiyya yau akwai wani ɗan gandujiya da ya sai daga hannu a karamar hukumar gwale ba mu karya shi ba ba mu lankwasa shi ba magana muke yi a na kwankwasiya sun kada magana muke ma sun kada mai gidanka fa a tarayya fa La ka diga La, magana ba a mu- kayar ba?
La ka diga ai da wannan nake so ma da kai mun fami Allah dan isar annabi Allah dan alfarmar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ka aiko wa garbadi su da babban rabo garbadi su waliyin Allah ne garbadi su bawan Allah ne garbadi su ina ga ma mutum ne mai tawakkali mutum ne wanda iwa al'umma karamar hukumar gwale hidima mutum ne wanda idan dan karamar hukumar gwale ya ga garbadi su zai tuna da shi ya bar rekod shi sa yace wanda suka zaba ana ganin shi ne to ya bar shi kuma Audu riga ya ce mu ƙara gaya wa al'umma karamar hukumar gwale magana ake ta abba abba kabir yusuf shine amsa wannan bawan allah ina gaya ma alhaji inusa kare ka muna gode muku mutanen nan da kuka zo shugabanninmu na karamar hukumar gwale da dan majalisar tarayya da dan majalisar jiha da garbaɗi da da abdullahi zubair abiya mai imani da wannan bawan allah shugaban kogas na karamar hukumar gwale da suka ce kare ka shine jagoran jayen to rigima ta kare urin us kuma ina so in ƙara gaya wannan ina gaya mutanen na canci yau ba abin da kuka yi a- a jam'iyyar APC ya kamata jam'iyyar APC ta tuhume ku domin Audu da Diga ya tona muku asiri ya tabbatar cewar garmar hukumar gwada ta PDP ce ya tabbatar cewa lumbu-lumbu ya muku me yayi wa PDP aka tabbatar na PDP ne la ka diga Audu da Diga la ka ga mana gaskiya me yayi wa PDP to bari na gaya ma Audu da Diga shi muna tare da ta suka yi ko da tsiya-tsiya a karamar hukumar gwada sai sun kawo ta Audu da Diga Kawo, ya kawo.
Ah, to ai shi La, kai lulu.
lulu yake bari na gaya ma duk mutumin da yake tsasan karamar hukumar gwale abba yayi idan kai baka zaba abba kabir yusuf ba matarka ta zaba idan matarka ba zaba ba danka ya zaba magana ake yi ta bayin Allah magana ake yi ta mutanen kirki kai ma ta kamata ta zaba ba la to ai ba da zaba za ta bi gidansu kuwa Muzammil Ibrahim Luli kenan da bayanansa to na ga abdulkadir saboda yanayin lokaci dole dai anan zamu tattara shirin nami namu sai dai mu sallama da masu sauraro mu kuma ba da dama a saurari shirin baba suda to wannan haka yake tunde na gama yan baba su da ma suna ta daga mana hannu to ina ga sai kai sallama da masu sauraro to ma sauraro ni dai na bar ku lafiya a ci gaba da kasancewa da mu To mai sauraro yadda ta kasance kenan a cikin wannan shiri na hangen dala, don haka a madadin ni Muzammil Ibrahim ya kasai da na jagoranci wannan shiri sai kuma shi Abdulkadir Yusuf Gorzo da kuma Khadija Rabiu inda ba akwai Ahmad Rabiu Ja'in, Muzammil Ibrahim ya kasai nake cewa wassalamu alaikum.